أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها مسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha bakwai ga watan rabi'in nisani hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da 20 ga watan goma na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi na mai albarka littafin risala risalatu abi zaidin alqirawani littafi da yake bana bayani akan abin da ya shafi a shari'a mu ta addinin musulunci ma'ana hukumce-hukumce na addinin musulunci amma ta hanyar mazhabar imam malik bin anas allah ya kara masa yarda har yanzu dai muna cikin babul jihad babi na talatin kuma darasi na arba'in da takwas kenan za mu yau insha Allah babi na talatin babi da yake bayani akan jihadi mun karanta a baya ya ake jihadi fi sabilillah ba irin na yanzu ba kawai mutum ya zo musulmi ya kai wa uwansa musulmi hari ya kashe kuma yana kabbara wannan ba jihadi kai ba ta'addanci ne ta yi wannan shi ne terrorist shi ne ta'addanci wannan jihadi ana zuwa ne a yaƙi kafirai waɗanda ba su yi imani da allah da manzo ba shi ma kuma yakin dan a dawo da su bautar Allah subhanahu wata'ala kuma su ma mun karanta baya sharadi ba ko haka ake kai musu farmaki ba saboda haka sai an ji an kira su zuwa kalmar la ilaha illallah idan sun kiya ne sai a ce to kuma ga abin da amma kuma yau musulmi yana kaiwa musulmi hari wannan ba jihadi bane ba illa kawai tsabar jahilci ta ta'addanci to muna cikin babin za mu tashi a kan gabar wa inna ma yi hamas wa tukusamu ma ujifa alaihi bilkhaili wa rikab wa ma guniba bilkital mun zo bayani akan ganima in an samu ya ake yi ita to saboda haka yanzu kan gaba sai ce wa inna ma muhammas idan an samu ganima mana ganima ita ce abin da aka yi idan an yaƙi kafirai saboda haka abin da aka samu na arziki na dukiya da bayi da dabbobi da abinci da sauransu tattarawa ake ba kwashe ake aiwa soso ba irin na ole ba a wanda shi ne ake ce ma ganima sai a tattara saboda haka kuma allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da manzonsa yaya ake asali da ganima ba ta halitta ba ga kowace al'umma sai ga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummomin da suka gabata idan suka je jihadi a gama jihadi to in aka tattara ganima gabaki daya ana ake samu da kola a kone saboda haka al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune Allah kadai ya halatta ma cin ganima saboda haka kuma a wajen ganimar aka ja kunne kada mutum yayi ha'inci shine Allah subhanahu wataala ce wa man yaqulil yati bima qalla yawmal qiyama wanda ya ci gululu zai zo da shi ranar tashin kiyama ajewa ake a raba a ba kowa hakkinsa kowa rabansa amma kafin a raba sai aka sa biyar shine wannan kan gabar da zamu tashi shine wa inna ma yuhammasu idan an samu kashi biyar ake mata wa tuqsamu ma ujba ma'ana an kashi biyar innan yan sanke din sai a ware shi sai a ajiye ma shugaba kenan shi zai san yanda zai yi imma ya sa a baitul mali a imma akwai wani aiki da za a yi na addinin musulunci imma akwai waɗanda za a taimaka ma a ma'ana kamar wannan shi ne za a ce fonksiyonema ko kuma fon na eh birje kenan saboda haka in aka bar gwamnati ba komi to aka haka bata zama gwamnati ba gwamnati an zo aiki ya kaga da nabiye ma ba a kaga akwai matsala kenan saboda haka sai a yi kashi biyar sai a hudda 'yan sankem sai a je shi na kita mahubis shi na kita wa annan lillahi wa rasuli saboda haka wata kusan ma'uji ba sauran sai a raba ga waɗanda suka shi wannan yaƙi waɗanda suka yi wannan shahadi shi da ce wata kusan ma'uji fa alaihi bilhaini ana raba abin da aka kai hari da abin hawa raƙumi ne doki ne shi ne alaihim alkhali musamman ma khai doki shi doki na musamman ne shi aka je yaƙi da doki haraban shi daban ake masa kaso biyu ake huta masa saboda shi wannan doki a wannan lokacin kamar shadda kwamba ne wanda zai kai hari da doki ya fi wanda zai kai hari da shakki ko ya fi wanda zai kai hari da ɗan da raƙumi ko kuma ya fi wanda zai kai hari da kafa domin shi kan shi kadai dokin in ya ce banka shi wasai sai samu taro sai bankasa bayan kuma ga wanda da sauransu kenan shi kan shi a wannan lokaci doki wani babban makami ne to saboda haka in an zo shi kan shi ana ware masa nasa kaso amma bar da sauran dabbobin kamar yadda insha Allah zamu karanta a ciki to abinda aka kai shi ce ma ujifa alaihi bil khayl war rikab abinda musulmai suka kai hari da abin hawa da dawakai da sauransu su ne ake rabawa kenan abinda ko je da ƙarfinku kuka je kuka yaƙa to yanzu idan aka yi nasara to su ne za a tattara sai a ce mishi ganima sai a raba wa waɗanda suka je yaƙi wa maguni mabil qital da abinda aka samu a wajen yaƙi amma abinda aka same shi ba tare da hari ba to shi ba a ce mishi ganima ba a raba shi to shi wannan betul mali direct za a kai shi ko shugaba za a barwa shugaba shi ya san yadda zai da shi in ma ya zuba a betul mali in ma a ko wasu bukatoci na al'ummar musulmi wani gyare-gyare da za a yi ko wani aikace-aikace da za a yi duk yana iya sarrafawa a ciki misali yanzu musulmai sun fita za su fita da jihadi a garukan da za su je kamar a ce za su je yanzu maradi ko za su je yamai jihadi sai labari ya kai wa kafiran da suke kan tsakanin hanyar cewa kai ai ga musulmai nan sun fito kuma da tawaga mai kwari saboda haka ku yi ta kanku ar kawai shi kenan mutanen arnan da suke garuruka kawai sai suke watsaya suna gudu suna bari suna gudu suna bari suna gudu suna bari kowa sai samu labari yanzu suna ina ci ai sun kai turmuni yanzu suna wuna sun kawo gasa ta ba sai mutane kawai sai ake kwasa ake gudu to yanzu a nan musulmi duk abin da suka je suka tarda a wannan garuruka ka gani ganima ce amma ni ba su kai hari ba ina fata an fahimta to wannan ganimar idan an tattara ta ba ta cikin ganimar da za a raba wa musulmai ba a ita wannan direktima a ƙarƙashin shugaba take shari'a ta ba shugaba dama shi zai sarrafa a yi aikin allah da shi a yi duka abin da ya shafi man kusa nema da waye da sauransu abin da za a raba musu a'a sai inda suka je yamai suka yi niyya zuwa to sun je yamai suka je suka kai hari alal misali madon suka kai hari kuma suka yi nasara to yanzu da abin da aka samu a can to shine ganima shine abin da za a raba ina fata fahimta shine ce wa maguni ma bil qitali abin da aka samu ganima a wajen yaki aka kai hari to shine ake rabawa amma abin da ba a kai hari ba tsoratarwa ne kwarjin musa ne kwarjini ne ya sanya suka watse suka bar abubuwan to in aka tattara to saboda haka a ƙarƙashin shugaba ke shari'a ta ba shugaba dama kenan shi ne zai sanya za a yi dama akwai aikata a kidai da kamata a yi ko gidan makarantu ko rijiyoyi a ko abubuwan gogon a ko suke ne marayu da ake so a taimaka duk waɗannan yana daga cikin kwan inda shugaba zai yi wani amfani da su insha Allah wala ba'asa an yi ukala minal ganima haka kuma babu laifi minal ganimati qabla an yuqsama ta'ama wal alafu liman ihtaja ila zalika wala ba'sa haka kuma shari'a ta ta yi rangwame babu laifi gawa ga su waɗannan da suka je yaƙi suka yi nasara aka tattara ganima ina ba ta sojojin musulmai da suka je suka yaƙi suka yi nasara kuma aka tattara ganima ga ta nan aje kafin a zo a raba to ga wata dama shari'a ta yi rangwame an yi ukala minar ganima a ɗau wani abu daga cikin wannan ganima a ci kuna daga cikin sojoji an gama yaƙi saboda kuna jin yunwa sai kuwa ga ashe daman ga wata mai kosai can ta tauye kosan da ta ji labari ta gudu ta tafi labari ko ga wata mai awaratar ina fata mai da to saboda haka wannan kuna jin wato ba laifi ku doko a zuwa ci wannan ba ku ci haramun ba duk abin da za a ci saboda bukata to wannan shi ba haramun ba ne ba a ko kuma an tattaro ga sukari ga ciya musamman wannan in matasa ne ana so a ɗora shayi ce kai a ɗora shayi za ka ɗora shayi ka sha duk wannan ba haramun ba ne ba in dai ci abin da aka ci ne a nan ba ɓoyewa ba ba guzuri ka kai gida ba to ba laifi qabla an sama kafin araba wal alabu liman ihtaja ilai haka nan kuma ba laifi ga dabbobin ku nan raƙuman ku alfadaran ku jakunan ku dokunan ku he gashi ashe da kozo kuka ci gari gashi a gaciyawar dabbobi nan to sa'annan kuma dabbobin ku suna bukata to ba laifi duk sai ku doko ku zuba ma dabbobin ku su ci tunda ina kuna ba ina ba ta fahimta da da sai sun karfi zai zai samu kwarin ji wannan to duk wannan ba haramu bane ba ka kwaso ciya ka zuba ma dokin ka ko jakin ka ko alfadarin ka ko raƙumin ka shine wal alaf alaf abincin dabbobi shine ake cewa alaf ina kuna gani ko wa inna ma yushamu liman hadara alqitala aw takhallafa anil qitali fi shughulil muslimina min amri min amr jihadi saboda haka wa'inna ma yushamu to idan an tattara har yanzu kenan ana bayani ne akan wannan ganima to ba laifi idan bukata ta kama a ɗauka a ci to wajen raba to suwaye za a raba ma sai ce wa'inna ma yushamu liman hadarar kitali ana kasawa a raba wannan abu da aka samu na na ganima liman hadanar kitala ga wanda mutumin da ya je yaƙi mana mutumin da ya je aka yi jihadi da shi aka buga ya buga aka ba amata iska imma a kashe ko ya kashe shi musulmi a nan kawai ya zama karagu ta ko ina fuska da inda ya faɗo satan ba a fik daidai ne in kashe shi aka yi to ya zama shi ya shahada dan aljanna direct in kuma kashewa yayi zai dawo gida da nasara sa'annan kuma a ci gaba da wata gwagwarmayar kenan saboda haka ta ko'ina shi musulmi bai da asara ne dai jihadi ya dawo da nasara ga ganima ko kuma a kashe shi ya je direct aljanna tunda da ita ke kiran an dawo ma kuma da an sake cewa ar a fito sake fita sa'i ana nadi akan aikin Allah har ta Allah ta kasance to saboda haka duk mutumin da ya halarci aka je wannan yaƙi da shi to za a yi rabo da shi saboda haka shi ne mala yake bane mana suwa ake raba liman hadalar qital ga wanda ya je yaƙi aw takhallafa anil qital fi shughulil muslimina ko kuma a'a mutumin da aka fito da su sojoji ne suna cikin sojojin da za a yaƙi amma da aka je daidan kamar birnin bayan sai shugaba samu labarin ai akwai wasu arnanan daidan kamar ana misali a ce daidan arewa ko gabas idan aka bar su ba mamaki su muku ta'adi su biyo bayanku su zo su haɗu sai su saku a tsakiya kaga strategy ta wannan to sai shugaba da yake mai lissafi ana son komanda dama mai lissafi sai ce to abinda za a yi sai aka yi tashe in wata bataliya aka ce to ku kuje ku ma waɗancan hari ku je ku tarwatsa su ku kuma waɗancan ku je ku tarwatsa mu kuma mun yi gaba kenan kaga ta ko'ina sun tare wannan harin da za a iya kawo musu ko zamba da za a yi musu a ko kuma a shi shugaban ya ce ba za su iya zuwa su yaƙe su ba amma mi sai aka yi da tashin wata gurfama aka ce to kuɗu tsaya na fitar hanya kenan hanya ce da duk inda ya za su bi babu to dole sai sun gaba da ku kenan duk lokacin da suka samu labari suka biyo ba za su mana yankan baya kenan za su tarro ku wannan rundunar kenan za ku kare mana idan abin ya fi karfinku kuma a lokacin zai ku yi da tashin wani da gudu a tura wasu aike su kenan aje a kawo ranfon ina ba ta manta kenan an san akwai a matsala a baya maimakon sai an sai kun je kun shiga yaki kuma a sa ku tsakiya ka za ka sa ku tsakiya a muku matsala to saboda haka sai shugaba sai da tashin wasu komandodi sai aje su a nan wata group wata bataliya sai aje su a nan aka ce to ku shi ku za a nan mu mun yi gaba shikenan aka tafi aka je aka yi yaki suka yi sai yamma aka je aka yi yaƙi jihadi aka yi nasara aka tattara ganima to su kuma waɗannan amma suna nan a kwastinsu sun tsare wannan guri kunga aikin wa suke yi aikin ɗan uwa ne ga baki da in suka bari kenan mi kuma za ku hallaka to in an tashi rabon su ma haddasu za a raba wannan bataliyar ba za a ce ba a aiku kuna nan mu ne muka je muka yakin shi ya sanya wannan shine bayanin ke au takhallafa anil qitali fi shughulil muslimina min amr jihadi a'a ko kuma wasu ne da aka yi da tashi ba su isa aka yi jihadin da su ba amma su kuma an sa su sun yi wani dago a wani guri saboda ni duka tsaro ne ba tsoro bane ba to su ma za a raba da su a cikin waccan ganima kada waɗancan da aka ji aka raba su ne a an yi son kai waɗancan da ba su je ba mu muka za ka zane in kai haka kai da kai son kai tun da in suka bar ku hallakar ku ne zuka baki ɗaya ina ba ta fahimta kenan aiki ɗaya ne to su ma suna ciki kenan duka mission guda ce suna ciki shine ce abu ta kallafa ni kitabin shugaban musulmin amar jihadi bayan haka wa yusahamu lil maridi وللفرس الرحيسي ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه ويسهم للمريض ana yin rabo ga marar lafiya shi ma hadda shi za a raba kun tafi da shi duka aka yi gabaki da sai da aka je har garin yabe misali da muke wa ba wannan ba an je an shiga jihadi ana cikin jihadin sai rashin lafiya ta kama shi to zauna ka sai aka yi ibaki shi ana kula da shi kenan akwai likitoci da suke kulawa da mara lafiya to saboda haka har aka gama jihadi to bai samu sauki ba ko kuma har sai bayan an gama jihadi tuko ya samu sauki to ba za a ce ba ai tun da bai da lafiya ba yi jihari da shi ba a shi ma za a raba da shi tun da har ya shi kuma har an fara yaƙi da shi rashin lafiya ta kama shi aka yi baki ya yi shi to saboda haka shi ma za a raba shi ne ce wa yusahamu lil mariji ana wannan raba wannan ganima a hudda kasan marasa lafiya waɗanda suka je suka halarci yaƙi sojoji ne an fara yaƙin da su saboda haka rashin lafiya ta kama su saboda haka aka yi baƙe su to har su ma za a hudda musu rabansu walil farsin rahisi haka kuma doki mara lafiya dokin da ya samu matsala shi ma an je yaƙin da shi ana cikin yaƙin da shi sai ya samu matsala ciwo a cikin kofatarsa akwai wani ciwo na da yake samun kofatar duwatsai sai ka samu doki wannan ma bai iya tafiya ko wani na ɗan gishin ma gudun ba zai iya yi ba to an je ana an je da shi yaƙi har ma an fara yaƙi da shi sai doki ya samu wannan matsala to shi ma wannan dokin sai an guda mashi raba shine walil fars rahisi ar rahisi shine ciwo wannan ciwon da yake kama kofatan doki shine ake mashi rahisi me ya ce mishi ti tirja to kun shi suna ce ba barakallahu fi koga ana akalabi a fiki ana samun irin wannan kalmomi kenan tirja ko tijja insha Allah to ku rubuta ya ba ku rike da rahis ciwon kofatan doki shi na kici ma rahis kenan da Hausa ana ce mishi tijja illa an yudika yawwa kuma wa yi sahabu lilfarsi sahamani sa'annan kuma doki ana gudda masa rabon rabo biyu doki don mai doki to za a gudda masa rabo biyu wa sahabu lirakibihi shi ko mai dokin rabo ɗaya za a yi masa in kaje da doki to dokin da yana da kashi biyu kai kuma mai dokin kana da kashi guda saboda kaga ai malam bahaushe yana cewa rike doki ba sai wa sai sarki ba karamin shahadi bane ba ai rike doki kadai dokin da za a rike shi ya je ba da yayi aikin da ake so to sai an kula da shi ba a barin doki da yunwa to saboda haka in ka samu abin da dokin zai ci kai kanka mai dokin ba za ka iya ci ba yau ba mamaki doki sai ci tiya biyu ta hatsi to kai kuma mai dokin kaga baka yi cin tiya guda a yi ne to shi a yi ne sai ci tiya biyu to ai kaga sai an yi da gaske ko ba ka ba wanda ya rike doki ai kamar mutum yana rike da mata ga mata shi guda ka wadda ka hada da doki to kana da mata uku na ji ko hudu to saboda haka mai do masu dawaki amma wanda ya je da jaki ko alfadari to shi ba huda ma ba huda ma jaki ba huda ma alfadari domin shi dokin kashi wani matsayi ne mana kamar kayan yaƙi ne a yanzu wala yi su hamule abdin wala imra'atin wala yi sabiyin illa an yi ɗiƙa sabiyun lazilam ya hatali malkitan wa yujizahu al-imam wala yusahamu lil-abd amma ba a yin rabo ga bawa mutum ne ya je yaƙi yana da bayi mazashi in katin na samudawa da a ƙarƙashin shi sai ya tattara su aka tafi jihadi da su to saboda haka bawa in ya je ya yi jihadi ba a rabu da shi wala imra'ati ko mace saboda haka mace aka tafi da ita ita ma wajen jihadi to saboda haka ba huda mata rawo ita ba mata kaso ba a ce suna da cin soji da wala lisabin haka nan ko yaro matashi wanda bai kai yakin ba mamma matashi ne amma shekarunsu ba su kai ba bai balaga ba yawwa bai balaga ba amma kuma ya kai shi wannan ma'ana ya kai karfi to amma sai ne bai balaga ba to shi ma ba hudda mishi illa an yuqika sabiyu allazi lam yahtal mal qital sai fa yanzu idan yara bai balaga ba amma kuma Allah ya shirin wannan samuda wannan yi ko wanda ya balaga a tambayi ya ba abin da zai ce mishi ba mamaki sai dauki wanda ya balaga ma a kafada ka sa akwai da Allah yake musu eh sadakai yaro ne amma gashi bai balaga ba amma kuma sadauki ne to sai ya tafi yaƙi da shi aka tafi yaƙi da shi to dama a nan jihadin bai haukan shi ba amma shugaba da ya ga kwarjininsa da ƙarfinsa da kuzarinsa sai shugaba ce ya halitta masa ce to saboda haka wayu ji zuhul imamu wayu ƙatalu fa yusahabu lahu saboda haka a nan shugaba sai ba da shawara shugaba ya mashi izini ya ce to shekara an baka izini an yarje kai to yanzu tun da shugaba ya mishi izini ina ba ta fahimta kuma ya je ya yi shahada kuma an gani nasara da yi to yanzu nan tun da shugaba ne ya ce ya ba shi izini to yanzu kuma shari'a sai ta ba da mutum sai shi ma sai a yi rabo da shi duk da bai balaga ba barakallahu fiku da Allah saka da ni kenan manda ce shugaba ya ba shi manda ya yarda duk da cewa shekarun shi ba su kai ba amma me zai yarda to wannan yardar ta imam ita ta halatta ta shugaba kuma ya ce yayi aka kuma nasara aka organi to kuma sai ayi rabo da shi to nan ba kar wani ya ce a ai a shar'ance ba a yi rabo ga yaro wanda bai balaga ba a'a sai a ce to ai shugaba ya bashi permission ya bashi manda
ba yusahamu lahu sai a raba da shi wala yusahabu li ashirin illa an yuqatila haka kuma ba a yin rabu da ɗan barema ko ɗan haya illa an yukatila sai don yaƙin yi shi ma kuma shugaba ya ce to ya halatta ala misali za ku je yaƙi to kuna da buƙatar abin hawa da za ku ɗora makamanku da waye da abincinku da sauransu ku ba ku da shi to sai ga wani mai mota ko mai sharet wanda shi ba cikinku yake ba amma yana da abin hawa kace to zan mu zo sirri za kai zan mu je guri kaza da kai za ka kai mana kayan kuma ka dawo mana nawa zan mu baka kuma ga abin da zan yi ciao ashe a ɗaya shi kuɗi masu yawa zai samu riba sai mu je kawai sai kwasan muku kayan da aka je wajen yaƙi yaƙi taure aka yi ta babarbare ƙwar'ani sai yana karatun ƙwar'ani iska ta kwashi saboda haka yana bi yana kama sai ga abin abin sai yi da gaske sai ke cewa mai sarki ta kama mai sarki ta kama mana mai tsarki ta yarki tattara masa ana tafiya ya gafo iska haikwasa take ba ya ta kai marar sarkin mata kama to abu ya tarki kage da mai sarki ana mai sarki ta kama aka ce kai mara tsarkin ma ya tattaro ya kawo kar iska ta ta dace ba to shi da yanzu yaki ya tarki saboda haka ga su kuma yan haya wanda aka ɗauko su haya su rike kaya ko su ɗauki wasu abubuwa da sauransu su gefe guda za su koma in an gama su tattara kaya su dawo to yanzu abu sai kwaɓe kuma ga su dukkan ga makati ne sai shugaba ta kai ku ba su bakare kuma ku tamsa karba sai suna karba aka shiga su ma kuma suka yi abin kirki to saboda haka a nan tun da shugaba ya halatta su to su ma sai a raba a ba su kaga a nan ma bayan ba su an biya su haƙƙin su ga haƙƙin su wancan kuma ga wani abu su ga an ƙara kun ga wani bangare ne na da'awa cikai bayan allah nan saboda haka wanda musuluncin gaskiya ne eh kamar yanzu kamar yadda musulunci yake cin turai yake cin wani dokumentar da ta gani yake cin brazil datin suna 700 mil yanzu kuma sun koma 2 miliyan a shekarun baya yadda musulunci yake ci gaba brazil ba kuma ka diba ƙasa ce ta katolik ta kiristoci waɗannan eh wallahi ko ba komi bane ba illa irin kyawawan halayya na musulunci da kuma runguma musulunci za ka ƙanar akwai ta arniya mawaƙiya 'yar faransa wadda ta musulunta ma'ana ta ce allah subhanahu wa ta'ala ya mata kuɗi arzikin na duniya da abin da take so a duniya ce ta ko bata da shi in ta sa za a yi mata shi saboda ta kai wani matsayi maganar kudi arziki ba ta magana sa a duniya ita ta wuce wannan gurin amma ta rasa wani abu a rayuwarta ta rasa wani abu a rayuwarta ga kudin ga jin daɗin ga komi ɗin duniya za a yi mata amma menene nutsuwa kwanciyar hankali mana ta ji ta elsan alex ta ji ta normal ta ce wallahi ba ta samu ba sai da ta karɓi musulunci ta yi furta kalmar shahada la'ila a zuwa ba muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce karɓar ta musulunci sai ta samu wata nutsuwa a zuciya da kwanciyar hankali wanda wannan abin ya fi duk abin da ta mallaka a duniya wannan kaɗe wannan nutsuwar da ta samu ya fi abin da ta mallaka a duniya sau da daga nan kawai ta samu musulunci baraka lafi ta samu waraka sai da ta karɓi musulunci ta samu wannan waraka wani ciwo to ku sani allah ne ke sashi ashe mutane da mutum yana ga kaga wannan da kuɗi da mulki da sauransu wallahi ba shi ne kwanciyar hankali ba wallahi wani shugaban in ka je kaga abin da yake kan shi da za a dora maka Allah na kan naka sai da ya fashe yi wasu ba su iya barci sai an musu wasu allure wani an ba su dan kwayoyi tukwa kai kan ka san wani abin da za a yi a fito a yi kamfe a shiga daga wannan kauyen a fito balbalbaje a yi ka sake a dawo ka ga mutum gobe ma kuma an tashi an gaba kai ka san ba ta yawo yawo yawo amma musulunci wallahi sai ka samu ta ci ita kawai wannan kaɗai ya ishe ta wannan nutsuwa kaɗai wannan arzikin da ta samu wani abu ne da Allah su wanda laike sa shi ya ba ta shi kawai to saboda haka ita wannan kaɗai wannan cutar da ta samu to yanzu da yawa arna sun da suka mutum sun ya yi kafircin amma ya rasa wani nutsuwa to sun ya shiga musulunci sai samu akwai wasu 'yan uwa da suka zamna irin 'yan nijar da suke zuwa wannan cirani najeriya suka je kaɗanan abuja suna aiki to a watan aiki nasu suna tare da arna irin wajen yan justin nan da waye da sauran suna cuɗe ana ta aiki ana leburanci su ma sun zo kwanon wace raya to kuma ana zaune ana ta mu'amala da sauransu sai su sai suka lura wata musulmi in zai fita sai sun ɗauki su hali sun shiga banɗaki su je inda za su yi sun dawo kai wata rana abin ya sami suka ce kai muwa bari mu je mu wannan abu kawai ya ka doka sai ya dauki buta ya je shiga lahi ya shi ma da yawan abu ya sa ruwa ya wanki ya zo ya sami ɗan ƙwan Allah ce ya ce kun ci wani nutsu wani sanyi wani daji yau sai wanda ma ya doka sai ma sai ya je yi sai arnan sarki suka je suka yi da tsaye da ya je da ya yi ya ce kun ji wani wani irin sa'ihi wani irin daɗi ya ce ƙarshe babban za su ke yi ba sai ɗaya shi ma ya tashi ya yi don an da suke gudu da suka ce suka jaraba to kaga a nan daga nan kaɗai sun sa ashe musulunci wani abu ne da ko ba su musulunta ba amma mi sun sa akwai bambanci to saboda haka musulunci daban ne yau kaga kasashen turan yanzu coci nawa a turai aka saida aka rufe saboda daman ne kamar neman kudi ne ba ƙarshe yanzu kuma musulmai suke zuwa suna saye waɗannan totuna suna raya su suna mila su masallataya totuna yanzu suna na yanzu bila adadin wanda musulmai sun saye su sun mila su masallataya kaga shi ma duk nasara ce kenan kan waɗannan tura kafirai suna a banza suke yi kan Allah kamar da Allah ya faɗa fasayun fiquna suma yughlabuna suma takuna alayhim hasrat sun fito duniya suna hada mana ta'addanci duk wadansu taushe musulunci sun yi 'yan majawo sun yi wani 'yan boko haram wadda sun kwakwulla su 'yan boko haram turawa ne 'yan majawo'in turawa ne 'yan akimin turawa ne 'yan mujahidi duk nasu da turawa da suka kirkira su wai duk mine ne kadda a hada a hana musulmai su fahimci addini na gaskiya ma'ana kuma wani karatun da muke a nan ne za mu warware ka san me hakika na addininka ka san me ya matsayinka matukar musulmi inda ka za ka zamna ba karatu ohu wallahi tura hankalin su ba zai tashi ba inda za wallahi inda za a zama irin nada ba karatu ka a koma kawai iyaye da kakanni kawai al'ada in aka ce in ka ji an ce adda an ka ji an ce wannan ƙwararren malami ne to wanda kowa iya sokulle ko wanda kowa ruhanai aljannu shi ne ƙwarewa Mm. sai su to kenan ya san wani abu a to shi kuma kaga ba sai iya yi ba to ma'ana sun sani in suka bar musulmai suka dawo hayyacinsu aka zo ana karanta musulunci to abin domine in su zai to saboda haka kawai wannan shine hasada ce da keta bari a hannun musulmi su san ina muka fuskanta shi suka kawai suka taro tsamu kawai kamun nan musulmi kawai shi je su musulma mai non practical na'am haka ne ka san me kishiya ce aka yi ga kai kana sallah kuma kana shirka to aka san kasan aikin banza eh kana sallah kuma ka saba ma alqur'ani ki ka zama kishiyar alqur'ani to ka gani to shine wannan matsalar ba Allah ya kama mana Allah babu ikon gyarawa to saboda haka mu koma ga karatu addini wallahi muna yi to zaka fahimci addinin ka zaka yana ka da za eh ka zama cikakken wayayye amma duk mutum da bai karanta addini ba to wallahi yanzu ba kauye ne wallahi inda ba karanta addini ba kadiba da yawa mutum sai ga ya karwada duniyan nan ya je faransa ya je amurka ya je ingila ya je rasha ya daɗin amma idan bai karanta addini ba kaga dai wayewa wa shekara kaza a rasha ya shekara kaza a amurka ya shekara kaza a faransa duk ya ga majagula da waye da haɗabitanci da waye da sauransu amma da ya dawo gida sai ka samu wani malami wani a dashin Allah a cikin bukka ko a kaluku inda zai je masu ya wahala sai ga kuma sheke shuya sheke kwantunan isa da ya ke mishi yau suka kabuto mai gida yau ka abuto ba sa ko akwai abin da zai faru sai ga ya zauna ba zai kutan ba in zai yi bulaguro a ce to bari a diba maka ita a yau ka kabuta ka abuta bulaguron nan to ba za ke wa mi zai ce ce nema rabu a ji ko ba ka ba to ka gani amma an ka karanta addini ba to ka gani ba wannan ashe wayewa duniya daban inda wayewa ce ta kirki to ba kamar addini mutum ya rike addini ka san Allah ne mai kaddarawa Allah ne mai hana Allah ne kaza da sauransu ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذ ربه إلا بالثمن وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن وما لم يقع في المقاسم farabbuhu ahaqu bihi bila saman saboda haka ce wa man aslama min al'adu yanzu daga cikin makiya abuka adawa an je an yi jihadi saboda haka ba mamaki suka yi nasara a kanku a'a ko kuma wata yalta ran ta gaci suka tarwatsa kusa kwashe kayan shi kenan ana nan ana nan wata rana su kuma kawai wannan arnan da wata rana ba mamaki suka ma musulmai ambiskat ko kuma suka yi nasara akan musulmai sun kwace kayakinsu wa'azi wani al'adu ne sai sun ya kawai suka musulmai ko kuma wani kafiri guda da yana adawa da musulmai har ma kuma ya ci kayan musulmai yanzu ranar kawai sai musulunta alashe in biye da himin amwalin musulmina yanzu kuma da ya musulunta akwai wani abu na dukiyar musulmai a hannunsa wani takobinka ne da kake shi da shi ka san shi duk gari an san ka da shi kun je wani guri har na sai suka yi kai muka hari suka tarwatsa ku sai aka ɗauke maka wannan takobi naka ala misali ne abu ga misali ne wani abu dai wanda sananne kowa ya san ka da shi duka na aka dawo gida wane yana aka yi takobi na wuri kaza an na kaza suka wannan shi shekara da shekaru kawaran nan sai aka yi katari wannan wanda ya kwace maka wannan takobin suka waran nan sai musulunta ya zo garin kai ce me ya kawo shi ta kai na zo musulunta sai karbi kalmar shahada ya karbi kalmar shahada ana zuwa ana gaisawa ana runguma ana barka barka kawai sai kanka da kana shiga sai kanka takobin ka a rati ce kai wannan takobi na ne lokaci ka zagar wane ba shi wani ba yi a shi ne shi ne shi ne to ba za ka ce ba ni kayana ba a'a ba huwa lahu halal ya zama halal a gare shi ba adalci na musulmi da Allah wani addini wani ne za a ce ba addinin zalunci ha abu ka kwace ba na shi ne halal din sa ne kana kallo shikenan in har kana son shi sai dai ka lallabe ka ce to wa tun da yanzu an musulunta mun zama ɗaya da sauran da Allah ina so sai na mun shi yau halal din shi ne da yanzu ka sake siya shi da ku gani ba huwa lahu halalu ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم ياخذه ربه الا بثمن to kun ji wannan hukuncin daya to ga hukunci na biyu yanzu ko wa man ishtara shay'an minha min mal al-adwi lam ya'khudhu rabbu illa bi saman yanzu shi wannan kafir da ya kwace ma musulmai kaya ko kuma aka yi kafirai suka yi nasara a musulmai suka amshi kayan su saboda haka wannan kayan da suka samu sai kai kasuwa ya saida sai wani musulmi daga cikin garinku sai ya gani yana su bai san haka ne ba ka kawai sai ga wani kaya ya birge shi sai su nawa ne kaza kaza ne aka yi ciniki aka yi ciniki ya saida ya ba shi kudi ya karba shi kenan ya zo gida ana gaisawa kai wane ne zo ka gani nasu wata sabuwar takobi a ko zo ga nasu wata sabuwar salula a ko zo nasu wata sabuwar rediyo ko talabijin yake nan an zo ana barka ana gani kai sai to ai wannan takobi na ce a guri kaza lokaci kaza da muka yi je yaƙi guri kaza a can aka yi nasara aka wannan ta a na ka ne yi mutane wasu kan suka ce a kware-kware wannan nawa ne nawa ne ne to ya za yi sai ka ba shi a a lam ya aku zuhu rabu illa bi saman ce eh to tunda na haka ne ya ce to wallahi ni ma ka ga guri kaza na so shi a kaza na so shi yanzu abin da za a yi mai damun kuɗi na sai ka karɓa shine lam ya aku zuhu rabu illa me shi bai zai karɓa ba sai ya mai da kuɗin sai ka mai da ma mutum kuɗin sa a nan ba ciniki za a yi ba a kaza na so shi to ga kuɗin ka to ni ma ba ni shi kenan eh to ku diba musulunci ka diba hatta arna ma ana musu adalci wa ma waqa'a bil maqasim minha farabbuhu ahqqu bihi bisaman wa ma waqa'a fi maqasim haka kuma yanzu da kuka yi aka yaki ashe da mun sun taba nasara a kanku suka kwashe muku kaya yanzu Allah ya baku nasara a kansu suka yi nasara a kansu yanzu kuwa kwaso duk ganima da aka kwaso a ganimar ashe hatta wani tsohon kayan ko tsohon takobinka da wata ran suka taba nasara a ciki aka zo aka zuba a cikin ganima baka farga ba har sai da aka zo aka raba aka raba wani wani ga rabanka malam ilu ga rabanka malam tijani ga rabanka malam musa ga rabanka kaza da kaza ko aka bashi rabansa da aka zo a rabon mamman sari sai ka to mamman sari wannan abin ai nawa ne tun guri kaza da kaza kaza da sauransu har ya shigo hannun mamman sari sai turotar yanzu me zai shine wa bawo kafin makasini min haƙa rabuwa a haƙu bi bisamani da tun da an riga an raba ya ce to shi kenan sai ku yi ciniki da mamman sani sai sai da maka sai ka karba tun da rabar shi ne amma wa malam ya ƙafil makasima farabbo a haƙo bihi bila samai ina ba an gani an riga an yi rabu ya shiga hannun ɗan uwanka abokinka to yanzu sai kunci ciniki sai ya ba ka yanka saboda ba zai asara ba rabon shi haƙƙin shi amma mi ana cikin rabo kayan antila kawai sai ka ga wani tsohon takobinka da aka taɓa yi yaƙi a can ina ba ta fahimta shine wa malam ya kafil maqasimi fa rabbuhu ahaqu bihi bila samai yanzu ba a riga aka raba ba sai ka ga takobin sai ka doko shi sai ka je wajen shugaba ya ce eh wannan asalin takobin nauni a guri kaza aka yi kaza aka yi kaza ga yadda aka yi so kwace shi waye ce da ka wani da wani wani eh kware wannan tabbas na wani ne to sai a ce yanzu tunda ba a raba ba to yanzu kyauta zaka doka ya ki doke ka kanka ya zo ina ba ta kuna gane hukuncin yawwa wala nafala illa min al-khums wala nafala illa min al-khums ala al-ijtihad min al-imam wala yakunu zalika qabla al-qasami was-salb min al-nafal wala nafala illa min al-khums illa min al-khums saboda haka ba abu nafal nafal shi ne a hudda haƙƙin Allah da manzo abinda aka samu ya sa'aluwa ka annal amfali kullum amfali lillahi walin rasul to saboda haka idan aka samu abu sai a raba kashi biyar ‘yan sankem ɗin nan shi ne ake kima nafal ake hudda shi a ajiye shi wajen shugaba shi kuma kuma shi yake da izinin ya san yadda zai da shi imma wasu mabukata imma wani aiki ne imma a ajiye ne saboda arziki yau da kullum ko bukatu na al'umma ko sayan makamai ko duka waɗannan ana hudda shi a ajiye alashke hadi minar imam a bisa ƙoƙari ne na shugaba shugaba a nan shi shari'a ta ba shi dama sai ko abin da ya yanke ra'ayinsa to shugaba ta yarda shi in dai matukar babu son zuciya babu kuma zalunci wala ya kunu zalika qabla al-qasami saboda haka kuma wannan ba zai kasance ba sai kafin ayi rabu wasalbu minan nafli haka sal yana daga cikin nafal me sal shugaba mutanen da za ku je ya ka'in nan mutane ne jarumai an san su da jashircewa an san su da ƙarfi an shugaba bai yi da gaske ba to ba mamaki su yi nasara a kansu to shugaba don ya yi an kurashe in sojoji sai ce duk mutumin da ya kashe soja kuma na ya kashe kafiri to saboda ka an bashi duk abin da yake shi wannan kafiri ya cire ya hudda shi ya ɗauka nashi shi na ke masal kaga an kurashe ma ne ‘yan mutum nawa ka kashe in dai ka kashe to saboda haka ta abin da yake cikin mutumin nan an ba ka shi halar to wannan an kura shi ma ne ta shi idan ya samu karfafa sojoji a kai da sauransu idan ya ga hakan ya akwai yana da cikin hikima da zai karfafa domin a samu nasara to saboda haka shari'a ta ba shi dama shugaba ya yi haka to in ya yi haka to saboda haka da abin da mutum ya kashe ya ɗoka to ya zama nashi halar shi na kace salbu mana cikin nafar warribadu fi warribadu fi fadlun kabir wa zalika bi qadari kasrati al-khawf ahli zalika al-thagari wa kasrati taharruzihim min aduhim ولا يخزى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ويغيرون عليهم ففرد عليهم دفعهم ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا والرباط فيه بدل كثير رباط ne ribat daku to daku yana da falala mai girma me daku shine shugaba ya tura sojoji bakin iyaka bakin gari su tare hanyoyi saboda kada a shigo da makamai ko makiya su shigo su kawo muku hari da sauransu sai a je a ajiye wasu bataliya to waɗannan bayan allah da suke zaune suna kina kima ribat to fi fadalin kabiri akwai lada mai yawa ga duk mutumin da zai je ya tsare ƙasarsa ya tsare al'ummarsa kada a kawo mata hari ina fata fahimta to wannan abu yana da lada shi ne kunga anan sojojin mu ƙara ƙarfafa musu gwiwa idan musulmi ne mu kama musu kuma mu taya su da addu'a kuma a musu guzuri da makamai da kayan yaƙi kuma da ransayama sosai a dinga ba su labari to ya halatta a musulunci yin ribat kuma yana da falala mai yawa wa zalika bi qadari kasratil khawf ahli zalika sadar to kuma ana yin ribat gwargwadon yawan tsoro ko firgici ko barazana da ake fuskanta ta wannan kafa yanzu kaga ai muka mu Niger kasar mu mun fi samun barazana ta wannan bangaren kasar wannan ko Benin to duk sojojin da aka yi nan ribadi ne suke in ka tsaya dan Allah kai aiki to kai aikin Allah kuma ga albashinka ga kuma addu'o'i da za a yi maka kenan kaga a nan riba goma da goma kenan ta musulmi ta ko'ina bai faduwa banza kenan abin da ake bukata sojojin su kyautata niyya ka yi don allah damu kai gashi kana cikin kan harin ya rubutuwa ne ba kenan ka rike allah ka yi don allah to da ka mutu kuma sai ka mutu shahidi ka mutu domin ba al'ummar musulmi kasar musulmi kariya in dai kai dan Allah da ikhlasi to shahada ce in an yi dan Allah fa an kyauta ta niyya duk abin da mutum zai yi taimakawa al'umman musulmai da ni kyakkyawar niyya to akwai lada a gun Allah subhanahu wataala to amma matsalar da yake farmasiyon ce aka ba mutane ta kafirci ta arnanci sai ga mutum kawai shi ba ruwan shi ba aikin Allah ne har ma zaka same shi barkar da yana gudun cewa shi ba aikin Allah yake ba ya zubulla sai ka kai asara ya ce kawai a gama shi da Allah ce shi ba na Allah ba ne ba ya zubulla kaga asara ce amma ka sani a matsayinka na musulmi al'umma musulmi ne kake tsaro al'umma musulmi ne kake kariya kada a shigo ma al'umma musulmi matasansu da kwayoyi wanda za a haukata su ka kare addinin Allah kada a su zo musu da makami a karkashe su ka kare addinin Allah in dai kai ta kyakkyawan niyya to kai aikin lada akwai lada saboda haka da yawa makarantar da sojoji kar mutum ya gani ayawar da aikin soja ne ba aikin Allah bane ba a'a in ka kyautata aikin Allah sai aikin Allah ya shiga ka samu lada kuma ka samu albashinka ka ci halal ba a nan ma dukkan wani ma'aikaci wannan aikin ka kaddara aikin da kake aiki ne na Allah aiki ne da kake don ka taimaka wa al'ummar musulmai har mushi da lafar ba mushe mai karantar mata da fese da sauransu in ka kyautata niyya 'ya'yan musulmi ne nake so in ba su ilimi mai amfani wanda za su wasu kirkire kirkire su haɗo makamai wanda za su kare al'ummar musulminci za su kare ƙasashe da sauransu ka samu lada da yawa mutum na sai ga an sa maka wata irin an maka labashi da sarbo a nuna maka kai aikin bariki da kake kawai kai dan bariki asara ce wallahi ake na kiyama ba shi ne ce wa zalika ladan yana ƙaruwa bi kasaratul khawfi gwargwadon barazana gwargwadon tsoro ahalin hazi sugura ta wannan kafa kenan gwargwadon yadda barazana take zuwa musu gwargwadon yadda lokaci mun zo dai dan babu ma insha Allah zan bari ba kuna fahimta ashe gwargwadon barazana ko yanzu alal misali yanzu sojojin da suke waccan kafa da sojojin da suke waccan kafa da sojojin da suke waccan kafa sai an samu babbancin lada dukkansu don suna yi don Allah don ƙasarsu don cigaba ƙasarsu to kuma shi yawan barazanar yawan harar yawan tsoron shi kuma yana ƙara lada ina ba ta fahimta kenan gwargwadon yadda mutum yake da wani wala yi guza bi gairi izini agowai ne amma ba a zuwa yaƙi ba tare da izinin iyaye ba illa an ya faja al'adul madina ta kwanu sai fa idan makiya suka kawo hari kai tsaye ba tare da an shirya ba to a nan zancen babu zancen sai an nemi izini yanzu kuma ta kai ne al'umma ce za a ka ba ki daya za a tashi da soja da ba soja ba da farar hula da soja kowa yanzu kariyar kasa ne za a yi kada a cece ku ce a sai sojoji in ku ce sojoji kuma sai a zo a kashe ku kenan yanzu tunda an ka hari ga baki da to kowa sai fito da soja da wanda ba soja ba har malamin makaranta wa yughiruna alaihi ma na suka kawo musu hari fa faradun alaihi daf'uhum to anan abin da yake wajibi a ga musulmi ga baki da kowa ya kai contribution sa kowa ya kai kariya wala yustahzanu al-abwani fi misli hadha fi misli haza yace amma in ba irin wannan ba to ba a tambayar izinin iyaye sai a irin waɗannan abubuwa da sauransu anan ne ƙarshen babu yazo da fata mun kanta da jala tara mu cikin ladan abin da kuskure Allah ya fi mana bukatotun na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta da nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mu ikon guje mata basbanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah saka da alheri